الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin sha uku ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 26 ga watan goma shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdulgani ibn abdulwahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na
amma ɗan tiyaran ba kudin ko za a fita ita mun san da take wani kan ku al'umma za ta biya wani wani mutum ya ajiye ba sai shi
wai bashi da ruwa ne za a baka sai aka ce ba kai zaka zuba ruwan ba wani ne zai dauki nauyin zuba wannan ruwa mutum ne zai maka gaba banki ta ba ka bashin misali miliyan goma a wannan miliyan goma da za ta ba da bashi za ta dora ruwanta shine miliyan guda shi wanda ya maka gaba sai ya ce iya abin da aka baka goma shine za ka dawo shi zai zuba ma banki miliyan daya ya halatta kwata-kwata baya halatta saboda a nan kana da taimako da agaji akan ci gaba da yada barna a ban ƙasa kamar misali barawo ne zai yi sata ka tabbata gidan mutane ya zai shiga ya sata sai ka ciccaba shi a haukatan gaya jira haka wani dan uwa wani lokaci yake ce mu komon da ne banki za ta masa abinda za a bada na ruwa shi shaudajin sun ya ɗau nauyin cewa shi shi ne zai zuba amma in kaya suka zo aka yi kasuwa to a hudda rabin shi na ce to na ji bashi ne zai baka yadda ya san da riba ya san da asara ya ce a kaga anan wani wayo ne wai da dabara maimakon ita banki ta ɗau kuɗi ta baka bashi fi sabilillahi a'a ba za ta baka ba sai da ruwa sai a kewaya sai a kewayo sai ka je ka faɗa mata kayan da kake so ita za ta je ta yi koman da su sai ta kawo idan ta kawo kaya ne misali na miliyan ɗari sai ta baka so a miliyan ɗari da ashirin misali sai ta baka so a miliyan ɗari da ashirin ita kawai iya abinda ta sani kuɗi ta sani ba wata kasuwa ba ce za a baka kaya a yi kasuwa in an samu riba a raba riba in an samu faduwa a raba asara a wanda ita banki ba ta tashi ba sayan wannan kaya ta kanas sai da ka nuna cewa kana son a baka bashi sannan a ce ba za a baka ba kaya za a sayo a baka to wannan kwata-kwata haramu ne kamar misali mutum ne ya zo da wani babur ina buƙatar wannan babur amma ba ni da kuɗin da zan siye shi kuɗin babur kin nan jika ɗari uku ne sai in ce na sayan mun shi a jika ɗari uku ni idan wata ya mutu zan baka ɗari uku da ashirin kaga anan kai ba tashi sayan babur ba kai in ba dan ina son sayan babur kai ba za ka saya ba tamkar anan ka ranta min jika ɗari uku ne kuma da wata ya mutu na dawo ma da jika ɗari uku da ashirin to irin haka suke wani kewaye-kewaye a kan halitta ma jama'a abinda Allah ya haramta musu wai a nan shi ya ɗau nauyin cewa abinda za a zuba na ruwan shi zai zuba amma kayan da aka yi hukuma da in sun zo an yi kasuwa to yana da kaso kaza a cikin kinan ribar da aka samu kaga shi iya riba ya sani bai san da asara ba don haka kwata-kwata baya halatta ko da wani zai maka gaba da sunan cewa shi zai zuba wannan kuɗi na ruwa kai kawai iya abin da aka baka miliyan goma ita za ka dawo da ita to wannan baya halatta na malam darasin mu na shekaran jiya don mutum kamar misali zai yi mata takarda da likita saboda za ta yi kole sai kar ta yi guje-gujen da yake su wani yana cikin kaunin zuwa
wani misali kamar certificate visit da ake yi wanda galibi cika ta ne ake amma ba don an bincika jikin mutum ba tana daga cikin shahadatu zuwa saboda ba a riga ba aka bincika kamata ya yi abu bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kenan a je a diba yaro ko ina a yi mishi visit ɗin in an tabbata haka ne sannan a cika takarda amma haka a cika takarda ba tare da an auna mutum ba wannan shahadatu zuwa ne ƙwarai
cikin duka tambayar wannan mata kamar mata da suke da kai sai ma'aikata kamar akwai takarda da ka je a maka in yarinya ba za ta yi ba kamar yana da halitta ka je a yi kamar bata da lafiya kamar ba yi ta je ta yi ba wani misali da za a ma mutum ta- likita ya maka takarda cewa baka da lafiya kuma alhali ba auna ka bai ya tabbatar da baka da lafiya saboda a ture wani abu ne wanda yake kanka kamar misali da za a ma yarinya takarda cewa ba ta da lafiya don haka kenan wannan dan guje-guje APS ya sauka daga kanta shi ma shahadatu zuhur ne shahadatu zuhur ne iya abin da ya kamata ita APS ɗin ce ya kamata a zo a gyara ta a musuluntar da ita lalle motsa jiki ga namiji da mace abu ne wanda musulunci ya yarda da shi ya amince mushi domin yana daga cikin abin da ke ƙara ma ɗan adam lafiya a gangan jikin shi motsa jiki in za a yi in mata za su iya zaman tutsa kankaninsu ne kuma kowace ta suturce suturarta wadda za ta karantar da su wannan guje-guje ya zamanto ‘yan uwarsu ce mace kuma a wuri keɓantacce wanda yake babu namiji in haka ne sai a bar shi a matsayin abu ne wanda yake na halak amma matukar za su bayyanar da al'aurarsu ko wani namiji zai shiga tsakankaninsu to wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta aka so da yawa mutum zai yi laifi sai a je a yi masa takarda a ce a yi mahaukaci ne kuma alhali ba mahaukaci ba ne wannan duka shahadatu zuwa ce ko mutum ya zo da shahada ta ƙarya da sunan a ɗauke shi a matsayin ma'aikaci shi ma wannan shahadatu zuwa ne shahadatu zuwa ko tana daga cikin alkaba'ir manya-manyan laifuka kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wanda galibi al'amari ne ya zama ruwan dare ga duniya illa kasancewar laifi tudu ne sai ka ƙetare naka kake hango na wani yan uwanmu yan bariki sun dauki abin cewa akan ya takaita akan bangaren larauci shahadar da ke akwai ta ƙarya a bangaren turanci ta lunka abin da yake wajen larauci duk manyan nan da kake ganin su wasu na sama gaba ɗayan su shaidar ƙarya ce makarantun da suke zuwa bayi ba suke kuɗi suke zubawa ai musu cewa sun ci jarabawa sun ci wani abu wata shahadar suna gida 'ya'yansu ake kawo musu to don haka in gyara za a yi a faro daga sama sannan a yi ƙasa al'amura ne duk gashi rashin amana a ƙasa shine ya zamanto al'amura sun sha kuɗe kullum al'amura sai kaga suna tuki banza ana gaba ana baya ana gaba ana baya kuma al'amari ne sananne wannan laraucin kin shi suke fada suke da shi gaba suke da shi ba don komai ba saboda musuluncin da yake cikin shi shi wanda yake wannan da kanshi ya tabbatar da cewa inda yana da damar da zai fitar da wannan larabci daga cikin karantarwa ta boko a ƙasar nan da ya fitar da shi kuma zama suka yi akan haka lalle al'amari ne wanda yake shibul mustahil ko kuma ce mustahil ne abu ne wanda ba zai yi ba wannan magana ce tabbatacciya an yi ne akan matsayin haka ba dan komai ba ko saboda sun ga al'amarin yana ƙara bunƙasa yana ci gaba wanda kuma kasancewar abu ne sananne duk wanda kaga ya dauki dan shi ya sanya shi makarantar nan ta larabci to yana da ruhin addini so yake dan shi ya fahimci wani abu wanda yake na karantarwar addini kuma bayan da za a yi wanda yake da sakafa biyu ya zamanto daidai da wanda yake da sakafa daya wanda yake da wayewa bangare biyu ya zamanto daidai da wanda yake da wayewa a bangare guda bayan da za a yi su daidaita to sai ake yatsar tunanin mutane a ce ai in ka sa ɗanka wannan bangare zai zama wai jemage shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba shi ba larabcin ba shi ba turancin ba nawa suka yi turancin ba su zama komai a ƙasar ba shi kuma wanda ya sani wannan bangare a kaɗan ɗan abu wanda yake na karantarwar addini zai fahimce shi ko mun kankanta shi ka je ka ɗauki program wanda yake na karantarwa a cikin bangaren abin da ya shahi franco arab za ka ga karantarwa ce kuma tsantsa wadda take ta addini duk yanda za a yaro zai fahimci wani abu wanda yake kaso na addini tun daga premier har zuwa abin da ya kai lise kuma alhamdulillah in ka ɗauki program na college har zuwa lise duk abubuwan da ake karantarwa akan aƙidar ahlus sunna wal jama'a akan aƙidar ahlus sunna wal jama'a abin da ya shafi alqur'ani yaro tun daga premier ma'ana tun daga ce idan ya kai misali lise iya abin da zai iya fahimta zai fahimci kusan izihi bakwai wannan abin da ya shafi bangaren alkur'ani kaɗan a kaɗan ne zai har da ce izihi bakwai wannan abu ne wanda yake tilas banda bangaren abin da ya shafi aƙida banda abin da ya shafi bangaren hukunce-hukuncen ibada in ka ɗauki misali assyrian akan karantar da yaro abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah da sauransu idan ya zo sankiyar za a karantar da shi abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi idan ya zo katiriyar za a karantar da shi hukunce-hukuncen zakka idan ya zo wannan turaziyar za a karantar da shi abin da ya shafi hukunce-hukuncen hajji wannan a bangaren abin da ya shafi fikihu don haka wasu abubuwa ne ake yakar tunanin mutane ba don komai ba shi addinin da ake gani kun sa gaba shine ake famar a yake shi ya karshe ne ake ta yanda za a yi a jefa muku kyamar shi don haka al'amura ne wanda sai mai hankali yake da tunani a kan haka don an samu wani da aka kawo shi a 'yan shekaru da suka wuce gaba daya abin da ya shafi ita madda ta tarbiyyatul islamiyya karantar da yara abin da ya shahi tarbiyya ta musulunci maimakon da awa uku ake yi a tsawon sati a kowace marhala to sai aka dawo da ita awa daya awa daya ta da so yi ma gaba daya a goge ta suka ba ta awa daya sai da aka samu wasu yan uwa Allah ya saka musu da alkhairi suka tashi suka ja ya ja to da kyar aka kara awa daya suka zamanto awa biyu sannan daga baya dai da aka sake wani zama bayan shi wancan ya bushe sai aka dawo da ita awata uku kamar yadda ake yi a da amma in ka ɗauka falsafa awa hudu ake yi a sati awa nawa ne? awa to awa tara ne a sati idan ka ɗauki misali turanci da ake karantarwa faransanci shi ma a sati ya akalla ya kai awa hudu kuma an ƙara a wannan shekara kusan awa shida idan ka ɗauki irin su mati da fizik su ma kansu akalla sun wuce awa awa awa kusan wannan yanzu da misali in ka ɗauki ita filo kaɗai a wannan daraja tamanin ke gare ta daraja tamanin amma tarbiyya ta musulunci sai aka bata daraja ashirin turanci kaɗai faransanci akalla shi kaɗai yana da kusan daraja sittin abinda nake tambawa wannan abin nawa ne yake a bangaren farko a tamanin yake to faransanci a matsayin tamanin yake amma ita tarbiyya da a ashirin take shi yana tamanin ita tana ashirin sannan daga baya ne da kira aka dawo da ita daraja arba'in kuma a karantar da kai ta wannan tarbiyya tun daga sai har ka kai terminal sai a terminal sai a fitar da ita daga cikin jarrabawa ba don komai ba saboda ɗalibai kar su ɗauke ta da muhimmanci don haka abubuwa ne wanda ya kamata musulmi ya zamanto suna da tunani da lura wannan musulunci shine babban abin da ya tsare musu gaba wanda ta kowane hali ya karshe ake son a yi shi kuma alhamdulillahi gunnu-gunnu ce ta ki gunnuwa inuwa babu abin da yake da ci gaba a nijar sama da musulunci abu ne wanda duk wanda ka samu a birni da kawai wannan musulunci shine abin da ya sa gaba illa kasancewa da yawa kuma sun jahilci addini a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen muna dai cikin kitabul kisas wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen sakayya ma'ana shine bangaren abin da ya shahi kenan hukunce-hukuncen jini in aka maka rauni shari'a ta shar'anta idan ganganci ne to a rama kwatancin raunin da aka maka in kisan kai ne a rama na ganganci shi ma a yi kisas kamar yadda a darasi da ya wuce mun tsaya ƙarshen hadisi na sahal ibn abi hasma Allah ya ƙara masa yadda wanda yake cewa abdullahi dan sahal da shi da muhayyisa dan mas'ud Allah ya yarda da su sun tafi zuwa birnin khaibar wanda bayani ya gabata khaibar gari ne na yahudawa in share wuri zauna wanda kuma gari ne wanda Allah ya albarkace shi da itace na dabino domin ƙasa ce wadda take ta noma a lokacin da sahabban nan guda biyu suka tafi birnin khaibar a lokacin nan su yahuda wanda suke khaibar sun yi sulhu tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sulhu za a yi kenan zaman kuda da wuzu to amma a lokacin da suka warware alkawali a shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu dauki ya yake su sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a balbalin tsakiyar garinsu wanda kuma wannan yaƙi yaƙi ne wanda Allah ya ba muminai nasara a hannun Aliyu dan Abi Talib domin a rannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi tutar yaƙi shi ne manzan Allah ya shiga ya je ya zagaye su ya kai musu ɗauki sai da ya dira a tsakiyar garinsu manzan Allah yake cewa inna idza nazalna bi sahati qaumi fa sa'a sababul munzari manzan Allah yace lalle mu in har aka sake muka dira balbalin jama'a muka dira cikin garinsu manzan Allah yace to asbar waɗanda aka musu galgadi ba su galgadi ba manzan Allah yace ta munana to don haka a lokacin khaibar kenan tana sulhu ne tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Sahal da shi da Muhayyisa ibn Mas'ud wato suka tafi wannan birni fatafarraka lokacin da suka je sai suka rarraba kowa ya tafi ya kaɗi gabansa kenan akan sha'anin da ya zo da shi fa'ata muhayyisatu ila abdullahi ibn sahal muhayyisa Allah ya kara masa yadda sai ya tafi wajen dan uwansa abdullahi ibn sahal wa huwa yatashahhaqu fi damihi katila wato yana fitar rai a cikin jininsa lokacin na an kashe shi yana cikin hali wanda yake na fitar rai fadafana a lokacin da ya ƙarasa ma'ana ya yi da mutuwa fadafana wato muhayyisa ya yi ƙoƙari ya yi rami ya binne shi lafazin ya tashahad wato shine ayyata marra mutum ya ringa burgima yana halbe-halbe a lokacin da yake cikin hali wanda yake na fitar rai to a lokacin nan ya tarar da shi yana gulgima yana halba-halba a cikin jini an kashe shi to a lokacin nan da ya karasa sai ya binne shi sun maƙadimar madina sannan muhaisa ya dawo birnin madina fanƙalaka abdurrahman ibn sahal fanƙalaka abdurrahman fanƙalaka abdurrahman ibn sahalin wa muhaisa wa huwaisa ابن مسعود رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم a lokacin da ya dawo madina ya tafi ya faɗa ma dangin abdullahi ibn sahal a lokacin nan dan uwansa abdurrahman ibn sahal sai ya tashi da shi da muhayyisa shi wanda ya kawo labarin wa huwayyisa da huwayyisa shi dan uwan muhayyisa ne wanda da muhayyisa da huwayyisa gaba ɗayansu ‘ya'yan mas'udu ne al'amsari suka je wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama domin su ba shi labarin abin da ya wakana farraha ba abdurrahman ya takallam a lokacin nan ɗan uwan mamacin abdurrahman ibn sahal wato sai ya yi famar ɗaukan magana ma'ana ya yi famar ya fara magana فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر manzo Allah sai ya ce masa a'a gabatar da babba babba ya dace ya fara magana kabbir kabbir manzo Allah ya ce masa ka girmama na gabanka ka girmama na gabanka ma'ana babba ya kamata ya fara magana wanda bayani ya gabata wannan ladabi ne daga cikin ladibba wanda musulunci ya karantar da mu in jama'a ta haɗu za a tattauna babba ya kamata ya fara magana an gane ko wannan yana nuna shekaru a musulunci suna da kima suna da daraja duk wanda ya girme ka ko da kwana ɗaya to wannan yana da wata daraja duriya a kanka in har kun yi daidai akan wani abu da ake neman ake nema kai kana da shi yana da to anan sai a bincika bangaren shekaru wanda ya fi shekaru shi ya fi cancanta a gabatar da shi to don haka da kenan wajen fara zance da wajen misali asuwaki in za ka kayi asuwaki in za ka kama wani a cikin jama'a shi ma ya yi to babba ya kamata a gabatar da shi akan yaro kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam mafalki ya yi yana asuwaki a lokacin nan manzon Allah sai ya dau asuwakin akwai jama'a tare da shi zai meka ma wani yaro daga cikin manzon Allah Jibrilu alaihi salam sai ya ce masa kabbir kabbir babba ya dace ka ba manzon Allah sai ya meka ma babba daga cikin jama'ar da suke tare da shi a wannan mafarki to dan haka da wannan mas'ala ta fara zance a cikin jama'a da lokacin da kai asuwaki zaka ba wani yayi a cikin jama'a to babba shi ya kamata a ba kafin a ba yaro amma in kamar misali abin sha ne aka kawo a cikin jama'a in ka sha to karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake damar ka shine zaka ba komin yarintar shi wato sahal ibn abi hasma sai yake cewa wa huwa ahadasul qawmi abdurrahman ibn sahal wato shine mafi yarinta daga cikin waɗannan jama'a an gane ko a cikin waɗannan jama'a kenan shi ne yaransu fasakata a lokacin nan sai ya ja bakinsa ya kame fata kallama muhayyisa da huwayyisa suka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayani faƙala sai manzan Allah ya ce da su a ta halifuna wa tastahiquna da maqatilikum aw sahibikum manzan Allah ya ce za ku yi rantsuwa da Allah ku cancanci jinin wanda ya kashe muku dan uwa ko kuma ku cancanci jinin dan uwanku da aka kashe muku qalu sai suka ce wa kaifa na hadith wa lam nashhadu wa lam nara suka ce ya rasulullahi yaya za mu yi rantsuwa alhali mu ba mu halarci ba wannan kisa kuma ba mu gani da idan mu ba cewa ga wanda yi kisa yaya za mu yi mu yi rantsuwa qala sai manzo Allah ya ce fatubarri hukum yahudi bi 50 yamina to in har haka ne yahudawa wato za su kubuta game da da'awar da kuke na cewa sun kashe muku dan uwa a sababin rantsuwa hamsin da za su in sun yi rantsuwa hamsin to sun kubutar da kansu qalu waɗannan sahabbai sai suka ce kaifa bi aimani qaumin kuffar ya rasulullahi yaya za mu yi da rantsuwar mutane waɗanda suke kafirai wanda ba tsoron Allah ba gare su wanda akan ƙarya za su iya yin rantsuwa kaifa bi aimani qaumin kuffar yaya za mu amince da rantsuwar mutane waɗanda suke kafirai za Allah ya ce to tunda ba za ku yarda da rantsuwar su ba to ga yanda za a yi fa aqalahum nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min indi za Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dau diyar wannan mamaci abdullahi ibn sahal min indihi game da abin da ke wajensa nashi magan Allah kenan ya dau nauyin wannan diya a hadisin hammad ibn zaid ibn dirham a riwayarsa sai yake cewa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da su yuqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum fayudfa'u bi rummati manzan Allah ya ce mutum hamsin daga cikin wato su zo su yi rantsuwa akan wani mutum daga cikin yahudawa akan tabbacin cewa shi ya kashe musu dan uwa fa yi dufa ubi rummati a ba shi su da igiyar shi su je su yi sakayya ma'ana ku zo kenan a samu mutum hamsin daga cikin ku an gane ku su zo kowa ya yi rantsuwa da Allah a samu rantsuwa hamsin kenan su ce wane daga cikin wannan kabila ta yahudi shine ya kashe mana dan uwa in ya so a je a kamo shi a baku shi ku je ku yi kisas qalu sai suka ce amrul lam nashhaduhu kaifa nahdi suka ce ya rasulullahi al'amari ne wanda ya faru mu ba mu halarce shi ba yaya za a yi mu rantsi qala sai manzo Allah ya ce to in har ba za ku yi rantsuwa ba fatubarri hukum yahudi bi ay bi aymani 50 minhum wato mutum hamsin daga cikin yahudawa za su kubuta game da da'awar da kuke a sababin rantsuwa hamsin da za su yi za a sami kenan mutum hamsin daga cikin su su yi rantsuwa ƙalu sai suka ce ya rasulallah ƙaunin kuffar an gane ko daga cikinsu kenan a samu waɗanda za su yi rantsuwa hamsin in suka yi rantsuwa hamsin kenan sun kubuta game da da'awar da kuke sai suka ce ya manzan Allah kaumun kufar mutane ne waɗanda suke kafirai yaya za mu yi da rantsuwarsu wanda ba tsoron Allah ba suke a hadisin sa'id ibn ubayd sai ya ce fa kariha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an yi gudila dama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kyamaci zubar da jinin wannan yaro an gane ko wato manzon Allah sai ya ki zubar da jinin wannan wato mamaci kenan shine Abdullahi ibn Sa'al manzon Allah sai ya kyamaci cewa jinin shi ya tafi a banza tunda su ƴan uwan shi sun ce ba za su yi rantsuwa hamsin ba ba za su yi rantsuwa hamsin ba saboda al'amari ne su ba su halarta ba to amma su kuma ba za su amince ba da rantsuwar da Yahudu za ta yi to yaya za a yi kenan jinin shi zai tafi a banza a lokacin na manzan Allah shi ne ya ce fawadahu bi mi'atin min iblis sadaka wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya biya diyar shi game da wato raƙumi ɗari wato na dukiyar zakka to a can ya ce min indihi a nan kuma sai ya ce min iblis sadaka wato game da dukiyar zakka babu cin karo da juna mini indihi yana iya ɗaukan ma'anar kenan a cikin dukiyar zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki nauyin sayan raƙumi ɗari ya biya diyar wato wannan sahabi ko kuma ya zamanto mini indihi kenan ai min iblis sadaqa allati kanat inda ma'ana daga raƙuma waɗanda suke na zakka kenan wanda suke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi yake jagorantar baitulmali ta musulmi don haka manzan Allah ya ɗauki nauyin biyan diya wannan bayani ya gabata wannan ɗaya ne daga cikin ayyuka na baitulmal in aka samu wani ya cancanta a biya diyar shi babu halin da za a biya diya to wannan diya akan gwamnati take hukuma ita za ta biya wannan diya ita za ta biya wannan diya kuma a nan saboda maslaha ce ta jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke duk wata hayaniya da duk wata jayayya manzon Allah ya dauki nauyin wato biyan diyar wannan sahabi wannan kuma yana nuna mana gwargwadon diya wato rakumi dari ne ake badawa a shar'ance a takaice dai bayani ya gabata akan hadisin zamu tashi kenan babi na gaba hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الهادي والأربعون بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي, ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاعه فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan hadisi ne na 341 riwaya ta Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa anna jariyatan yace lalle wata kuyanga wuje da ra'asuha mardudan baina hajirai wato an samu kanta an kwankwasa shi tsakanin wasu duwatsu guda biyu jariya ana nihi kenan wata yarinya karama domin lafazin jariya a larabci yakan ɗauki karamar yarinya yakan ɗauki ma'anar baiwa sannan yakan ɗauki ma'anar aljariya shine batu jirgi wanda yake gudana a kan ruwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa inna lamma fagal ma'u hamadnakum fil jariya abinda ake nihi da aljariya a wannan aya jirgin annabi ne to shine anan yace anna jariyatan wata yarinya karama guji da ra'suha mardudan baina hajiraini an samu kanta an kwankwasa shi tsakanin duwatsu guda biyu ma'ana aka kwantar da ita aka dora kan akan dutse sannan aka dauki katon dutse wani ya billahi aka kwankwasa kan nata ba don komai bakwai saboda abin da yake tare da ita wato na kwandigga kwandigga ne na azurfa take da su a cikinta shi ne kamar yadda bayani zai zo wakila a lokacin nan sai aka tarar da ita gata a cikin jini an kwankwasa kan tana halbawa ba ta da mutuwa ba aka ce da ita man fa'ala haza biki wa ya aikata wannan ta'addanci game da ke fulanun wane ne fulanun wane ne aka ringa ambata mata duk waɗanda ake tuhumus sai a ce wane ne wane ne wane ne tana girgiza kai tana a'a hatta zukira yahudiyu har aka kai lokacin da aka ambata sunan wani bai yahudi ba auma a cikin ra'asiha sai ta gyaɗa kai ta ce eh shi ne me za a yi fa ukhizal yahudiyu wannan ga yahudi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura aka je aka kamo shi aka tuhumce shi da wannan laifi fa a tarafa sai ya furci ya tabbatar da cewa shi yayi fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama an yurabba ra'suhu baina hajrayn wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya umarni shi ma aka kwankwasa kanshi tsakanin duwatsu guda biyu wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi naga al-imamu muslim da al-imamu nasa'i riwaya daga Anas dan Malik anna yahudiyan qatala jariyatan ala awdahin wato lalle wani bai yahudi ya kashe wata yarinya karama ala auzahi wato saboda wasu kwandugga na ta lafazin auba jam'i ne na waba idan aka ce waba wato shine warwaro tana da wasu warewari waɗanda suke na azurfa su ne ya gani yake sanya amshi to yaya za a yi ya amshi shine a nan ya kwantar da ita ya kwankwasa kan ya zare su fa'aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta ambata cewa shine manzon Allah ya sanya aka je aka kamo shi da aka zo da shi ya tabbatar da cewa shi ya aikata wannan laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'aqadahu manzon Allah kenan yayi kisasi sakayya yanda ya mata shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka ɗauko duwatsu aka ɗora kan nashi akan wani babban dutse sannan aka ɗauko wani katin dutse aka kwankwasa kan kamar yadda ya mata a takaice wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa in namiji ya kashe mace shi ma kashe shi za a yi an gane ko don haka kenan waccan aya da ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa cewa ana kashe da a sababin ya kashe da an gane ko kenan bawa akan kashe shi in ya kashe bawa mace ake ana iya kashe ta idan ta kashe yar uwarta mace to haka in namiji ya kashe mace kashe shi za a yi haka nan mace in ta kashe namiji ita ma kashe ta za a yi babba in ya kashe yaro shi ma kashe shi za a yi kamar yadda a nan namiji ne kuma babba ne ya kashe yarinya karama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ma aka zo aka aikata da shi irin abin da ya mata to don haka wannan kuma yana tabbatar da cewa duk abin da mutum ya yi na kisa in za a yi sakayya kwatancin abin da ya yi haka za a masa kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka zo da shi aka ɗauko dutse kamar yadda ya kashe ta shi ma haka aka masa shi ma aka kunkuta kan sannan wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna mana duk wani arne in ya kashe musulmi to shi ma dole kashe shi za a yi wanda su arnan nan kala hudu ne akwai arnan da ake kiran shi alharbi in aka ce alharbi wanda tsantsan arne ne wanda babu wani alkawari tsakanin shi da musulmi wanda yau ma musulmi suna iya kai masa ɗauki su je su yayi su nemi cewa ya musulunta ko a yake shi sannan akwai arnan da ake kiran shi zulmi wanda kasancewar musulmi sun kai musu ɗauki amma sai suka nuna cewa za su ba da jizya shine karo ga daula ta musulunci kenan a bar su akan addinin su na yahudanci ko kiristanci to waɗannan su ne ake kiran su ahalul zimma an gane ko wannan alkawalin su kenan na karkashin musulmi sun bambanta da waɗancan sauran arnakin sannan akwai arnan da ake kiran shi almu'ahad wanda an yi alkawali akwai arna waɗanda za a yi alkawali tsakanin su da musulmi kenan wanda sulhu ne za a yi a tsakaita yaƙi kenan zuwa shekara kaza a ɗayin wasu alkawulla to wannan su ma baya halatta a taba su sai idan sun warware alkawali sannan na hudu akwai arnan da ake kiran shi al-musta'aman al-musta'aman wanda aka amintar da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana arne ne ya nemi izinin shigowa kasar musulmi to anan in sun bashi izinin ya shigo to wannan ana kiran shi musta'aman da lafiyar shi da mutuncin shi da dukiyar shi dole yana kan jama'a ta musulmi gaba ɗaya za su tsare jinin shi su tsare lafiyar shi har ya gama abin da yake a ƙasar su sai sun maida shi zuwa garin su kenan inda zai abutu to a nan waɗannan nau'ika na arna guda hudu da alharbi da azrimi da almu'ahad da almusta'aman ɗaya daga cikinsu in ya kashe musulmi shi ma kashe shi za a yi amma a magana mafi rinjaye musulmi in ya kashe arne ba a kashe shi sai dai a yi kudin arne ya biya diya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi na cikin sahihul bukhari manzon Allah ya ce wala yuqtalu muslimun bi kafir musulmi ba a kashe shi a sababin ya kashe kafir sannan kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa duk wanda aka masa rauni to a nan a tambaye shi wane ne ya masa rauni domin a san shi mai laifin aje a yi masa ukubar da ya dace da shi idan wani ya ma wani rauni kenan a nan ba laifi ba ne ba a tambaya a tambaya a ji wane ne ya masa don haka da yawa a yau kasancewar za ka ga an ma mutum rauni wanda ya mushi musamman babura mutum ya kaɗi mutum ya bar shi saboda ya tabbata in yaje sai an tambaya yaya aka yi wani ya samu wannan rauni to shi yasa da yawa wasu kasashen in kaga mutum yana da rauni sai mutum ya yi ta kai shi saboda in an je kai ne dole tunda kai ka kai shi kai ne za a tambaya babu wani dalili da zai nuna cewa ba kai bane ba in ba shi ba marar lafiya ya yi furuci ya tabbatar da cewa ba kai bane ba to in yana magagace bai san ba wanda ne yaya al'amari yake to don haka a nan lalle hanya ce wadda Allah ya shar'anta mana duk wanda aka masa rauni a tambaya wane ne ya masa wanda ya masa an tabbata rauni ne na ganganci sai a yi sakauta iya gwargwadon abin da ya masa na rauni sannan kuma wannan yana nuna mana hanya ce wadda za a bi domin sanin wanda yi kisan kai an gane ko shi ne shi wanda aka kashe in yana cikin hutar rai kenan yana da sauran rayuwa a tambaye shi a zana masa wane ne wane ne wane ne duk wanda aka san ana tuhuma kenan sai a zana masa in ya yi nuni ya ce wane ne to sai a tabbatar da cewa akan haka ne in shi wannan wanda shi wannan marar lafiya ya faɗa in an je an zo da shi in ya yi furci zartar da haƙi za a yi in ya ƙi yin furici to a nan dole rantsuwa hamsin zai iya kubutar da kai shi an gane ku dole sai ya yi rantsuwa hamsin idan yana so ya kubutar da kai shi sannan wannan kuma shine hadisin dalilin da yake tabbatar da cewa duk wani kisa na ganganci kenan dole a zo a yi sakayya duk wanda ya kisa kisa na ganganci to irin kisan da yi shi za a zo shi ma a yi masa don haka dai a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa shi ma a ɗauko dutse a ɗora kan a ɗauko wani katon dutse a kwankwasa kan kamar yadda ya kwankwasa kan wannan yarinya manzon Allah ya kwatanta miƙa wuya a kan faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ubangiji ta'ala yace in har za ku yi ukuba to ku yi ukuba da kwatankwacin abin da aka muku ukuba kenan kaga a nan ya ɗau duwatsu ya kunkusa kanta shi ma kuma haka ya dace a yi masa ba don komai ba kwa kasancewar don a kiyaye jinanen jama'a sannan kuma duk wasu wawaye a tsawatar da su saboda duk wanda ya ga yanda ya yi haka aka masa kenan wani zai zai zame zai zame ma sauran jama'a wa'azi zai zame ma sauran jama'a wa'azi الحديث الثاني والأربعون بعد الثلاثمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنون وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تهل لأحد كان قبلي ولا تهل لأحد بعدي وإنما أهلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يؤبد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا يؤبد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمرشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن, وإما أن يفدي فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر wato hadisi na 342 riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lamma fataha Allah ta'ala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama makka a lokacin da wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa ma manzansa birnin makka me ake nihi da cewa ya buɗa masa shine Allah ya ba shi izinin shiga makka da yaƙi manzan Allah ya je ya ci makka da yaƙi ta koma ƙarƙashin daula ta musulunci wadda aka gina a birnin madina shine ake kira shi kenan fathu makka wannan kuma a shekara ta takwas ne da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yakin khaibar an yi shi a shekara ta bakwai shi fatuhu makka a shekara ta takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya ci makka da yaki shine anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake ambata mana baiwar da Allah ya ma manzansa shine buɗa masa makka Allah ya bashi izinin ya je ya shige ta da yaki to a lokacin nan sai aka samu wata gabila su ne banu huzai shine yace qatalat huzailu rajulan min bani lais wato kabila wadda ake kiransu huzai sai suka kashe wani mutum daga cikin kabila ta banu lais bi katilin kana lahum fil jahiliya domin ya kashe musu wani dan uwa tun a zamanin jahiliya a jahiliya kenan kafin musulunci shi wannan mutum ya kashe musu dan uwa to amma a yanzu a matsayin musulmi yake bayan kenan an buɗe makka da yaƙi shi wannan wato ita wannan kabila banu huzai da suka ga wannan mutum daga cikin kabila ta banu lai wato sai suka kashe shi wai a sababin ya kashe musu dan uwa tun a jahiliya faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a cikin jama'a faƙara sai manzan Allah ya musu kuduba ya ce da su inna Allah azza wa jalla ya ce lalle Allah mai girma da buwaya kada habasa an makkatal fila ubangiji ta'ala ya tsare giwa ya hana ta shiga birnin makka wanda wannan kwa kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wato wani wanda yake birnin yaman wanda shine matsayin gwamna na sarkin habasha a wannan lokaci shine ana kiran shi abraha abraha ya hada runduna ta musamman da nihin ya je makka ya yaƙe ta ya rushe ka'aba a sababin ya gina wata cucinsa a nan birnin sana'a an gane ko wanda wannan cucin ana kiranta da suna kullais ba komai bakwa ya ga larabawa sukan je domin ziyarar ka'aba wasu sukan je umra kuma a duk shekara suna haduwa su yi hajji wanda kuma lokacin nan galibin waɗanda suke zaune a nan birnin yaman kiristoci ne to wannan abin don ya ma ka'aba kishiya wato sai ya gina wata babbar cuci a nan ya kawatar da ita a birnin sana'a wadda sana'a ita ce kafital ta yaman a yau wannan coci ya kawatar da ita sai aka samu wani cikin dare ya shiga cikin wannan coci ya yi bayan gari duka ya shafe katangar to wannan abu da abraha ya gani aka ba shi labari kuma ya gani da idan shi shine sai ya fusata shi ya rantsuwa ya ce sai ya je ya yaki maka sai ya rushe ka abar ta larabawa to shine ya haɗu runduna ta yaƙi kuma ya samu wani jagora wanda yake nuna masa hanya shine abu rigal wanda bayan mutuwar shi kabarin shi ma larabawa jajjefe shi suke shi abu rigal shi ne jarir yake ma faras da zambo yake cewa idza matal faras da kufar shumuhu karajin kumudi kabri abi rigal yace in faras da ya mutu yace ku jajjefe kabarin shi kamar yadda larabawa suke kamar yadda kuke jajjefe wato kabarin abu rigal to a lokacin da ya tunkari birnin makka ya kusanci birnin makka iya abin da ya rage masa shiga wannan giwa sai ta durkusa turan giwa ne aka yi aka yi ya yi gaba ya kiya aka sa wani abu aka cikin hancin ake sha igiya giwa ta giya ta fi motsawa ana kishin ta ba ta tashi ta yi gaba amma idan aka kama aka juyo ta cewa za a koma gida sai ta tashi tana tafiya da sauki amma in aka fuskantar da ita zuwa birnin maka kuma ba ta tafiya wanda wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya aiko musu abin da ya kissanta mana a cikin suratul fil Allah ya turo musu wasu tsuntsaye masu biyar juna wanda waɗannan wannan tsuntsaye suna ɗauke da wato wasu duwatsu wanda wannan duwatsu wata azaba ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda suka jefi ma wannan dutse shikenan an gama da shi gaba ɗayan su ubangiji subhanahu wata'ala ya tarwatsa su kamar yadda yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف معقول تشيني أنا من زعل الله صلى الله عليه وسلم عليك شوى إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيلة yace lalle ubangiji ta'ala shine ya tsare giwa da kudirar shi game da shiga birnin makka wa sallaba alaiha rasulahu wal mu'mini kuma ga ta ita makkar Allah ya saka manzan shi da muminai cewa an ba su izinin su shiga da yaki ga giwa Allah ya hana ta shiga kuma manzan Allah da muminai ubangiji ta'ala ya ba su izinin cewa su shiga makka da yaki shine yace wa sallada alaiha rasulahu wal mu'minin ubangijin ne ya hana giwa kuma shine ya saka manzan shi da muminai suka shiga makka da yaki kamar yadda yace wa anta hillun bi hadzal balad sai manzan Allah yace wa inna ma wa inna halam tahilla li ahadin kana qabli kusan da cewa ita makka gabani na bata halatta ba didi ga mutum ɗaya ya shiga makka da yaƙi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda Allah ya halicci duniya babu wani wanda Allah ya bashi izinin ya halatta masa ya shiga makka da yaƙi kuma duk wanda ya kai ma makka yaƙi to banda shi za a yi shine manzon Allah ya ce wa innaha ita makka lam tahilla li ahadin kana qabli yace bata halatta ba li ahadin ga mutum ɗaya kanin kabli gabani na ba wanda Allah ya bashi izinin shiga maka da yaki sai ce wala ta hillu li ahadin ba'di dan haka kuma ba ta halatta ga didin da mutum ɗaya ba'di baya na har zuwa kiyama kenan kafin manzon Allah babu wanda Allah ya taba halitta masa shiga maka da yaki haka bayan shi kuma ba ta halatta ga didi da mutum ɗaya har zuwa kiyama sai ce wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari an gane ko kenan anan dai ba wanda Allah ya halatta ma makka ya shiga makka da yaki har zuwa kiyama babu wanda Allah ya halatta masa amma kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya isa ya kai ma makka farmaki shi kadai ne Allah ya bashi izinin shiga yaki makka da yaki da shi da mu'minai bayan haka kuma alhurmarta ta dawo duk da cewa akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana wanda alama ce daga cikin alamomin alkiyama wanda a ƙarshen duniya akwai wanda zai zo ya rushe ka'aba gaba ɗayanta sai ya fitar da ita burgi ɗaya bayan ɗaya wanda kuma daga ƙasar habasha ne zai tasu manzon Allah sai da ya siffanta mana kamanninsa zai je ya rushe ka'aba an gane ko wannan a ƙarshen duniya ne kenan Allah zai ba da damar kenan shiga makka da yaƙi kenan a rushe ka'aba daga wannan lokaci kuma za a daina zuwa haji to amma ta ɓangaren cewa ga wani Allah ya halitta masa ya shiga makka da yaƙi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yi shi kadai ne Allah ya halitta ma bayan shi kuma babu wanda Allah ya halitta masa shiga makka da yaƙi har zuwa kiyama shine sai ce wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari manzo Allah yace kusan da cewa ni ma an halatta mun shiga maka da yaki wata sa'a daga cikin yini ba yini ba gaba daya aka halatta masa a'a a cikin yini ne aka kebanci wani lokaci aka ce an halatta masa ya shiga wanda a larabci idan aka ce nahara shine daga ketowa alfijir zuwa fadawar rana daga ketowa alfijir zuwa fadawar rana shine ake kira da yini a larabci to ba yinin gaba ɗaya ba aka halatta masa wata sa'a ce shi mako daga bayan la'asar zuwa magarba ne sai ya ce wa inna ha sa'ati hadhihi haram manzo Allah ya ce a wannan lokacin da nake muku wannan magana ya ce makka harami ne na ubangiji a yanzu maganar da nake shi kuma wannan washe garin an ci makka da yaƙi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya cikin jama'a yake musu wannan kuduba an gane ku duk da cewa kudubar ta gididdigo akwai wanda ya musu bayan an ci makka da yaƙi washe gari amma wannan yana bayanin wa inna ha sa'ati hadhihi yace wannan lokaci nawa da nake muku wannan bayani yace manzon Allah yace haramun ita makka yace haramin ce ta na ubangiji sai yace la yuqabalu shajaruha itacen ta manzon Allah ya ce ba a tsara ka je ka yi icce a cikin zagayen harami haramun ne baya halatta shi ne ce wala yi obadu shajaruha itacenta ba a saransu kenan a nan kuma in ka ɗauko tun daga farkon harami har zuwa ƙarshensa duk cikin zagayen harami baya halatta mutum ya ci- ya shiga yi itace shi kuma akalla in ka ɗauka daga nan masallacin harami na makka in kana so ka samu tarihim akalla za ka yi tafiya ta kusa kilo ashirin daga nan kuma hallo in ka ce za ka yi wajen arafa ka je ka wuce musdalifa ka je iyaka harami a nan ma za ka yi tafiya ta fi kilo ashirin akalla faɗin shi da tsawon shi ya fi kilo arba'in ko ina ya fi kilo arba'in shi ne ya ce la yi obadu shajaruha ba a saran itacen ta sai ce wala yi kutala khalaha kuma ba a yankar ciyawarta in aka ce alkhala ita ce tsanwar ciyawa da haka wasu malamai suka ce abin ya takaita tsanwar ciyawa baya halatta mutum ya je ya yanka amma in busassar ciyawa ce ba laifi mutum yakan iya yi shi ne ce wala yuktala khalaha manzon Allah ya ce ba a yankar tsanwar ciyawarta sai ya ce wala yuqadu shauquha kayar ta ma manzon Allah ya ce ba a sarewa ko da kaya ce ba a sarewa Allahumma sai dai in ya kasance kayar tana cutar da jama'a akan hanya ne to ba laifi akan iya yanke a domin a bar ma jama'a hanyar da za su wuce ko kuma ya kasance akwai wani abu da za a yi na maslaha ta jama'a to ba laifi akan iya sani itacen domin abin da za a yi na amfani jama'a amma haka kawai itace waɗanda suka fito a cikin harami da ciyawa da kaya gaba ɗayansu manzon Allah ya ce ba a sararsu sannan sun yi ce wala tultaqadu saqitatuha illa limushid manzon Allah ya ce wala tultaqadu ba a tsintar saqifatuha tsuntuwar harami illa limunshin sai dai ga wanda zai ci gaba da cigiya har abada har iya rayuwarka in ka san za ka iya cigiya iya rayuwarka to anan kana iya ɗaukan wata tsuntuwa a cikin harami amma in ka san ba za ka yi cigiya ba to baya halatta ka ɗauka tsuntuwa ta harami ta bambanta da duk wata tsuntuwa a doron ƙasa misali anan in ka tsinci wata dukiya to wannan dukiya za ka je ka kiyaye ta a wuri amintacce ka ci gaba da ba da cigiya tsawon shekara guda in shekara ta cika mai wannan dukiya bai fito ba ya halatta ka kashe wannan dukiya a amfanin kanka ko ka yi kyauta da ita ko ka yi sadaka amma ko bayan shekara da biyu wani ya fito ya yi bayani lokaci kaza na zubar da kuɗi adadinsu kaza a cikin jika kaza jikar tana da madaurin baki kala kaza to ka tabbata haka ne to sai ka rama masa wannan dukiya tashi in ba ka da halin ramawa ka nemi cewa ya yafe maka ko ya biyo ka bashi to amma ita tsuntuwa ta cikin harami ba a kayyade ta da shekara har abada tsun cigiya za ka ci gaba da yi ya rayuwarka in ka koma zuwa ga Allah ka yi wasiya ka gadar ma 'ya'yanka su ma su ci gaba da cigiya in abu ne wanda zai lalace sai a sayar da shi a ajiye kimar kuɗin a ci gaba da cigiya to alhamdulillah yau akwai misali wani komi- wani wannan ofishi na musamman a harami na makka da harami na madina wanda duk mutumin da yi tsuntuwa a cikin zagayen harami zai kai can ya bada su waɗannan su ne za su ringa bada cigiya ta hanyar gidan rediyo da talabijin da abin da ya shafi jarida kuma duk wanda ya san ya yadda abu can zai je ya bada sunan shi ya bada kal- ya yadda kaza ko da a wannan lokaci ba a kawo ba in ya bada adireshin shi kenan zuwa wani lokaci in dai an kawo wannan kayan su za su neme shi duk inda yake su sadar mishi da hakkin shi shine anan manzo Allah ya ce wala tultaqu saqidatuha ba a tsintar tsuntuwar harami ta makka illa li munshid manzo Allah ya ce sai dai ga wanda yake zai ci iya iya rayuwarsa sai ya ce wa man qutila lahu qatilun manzo Allah ya ce duk wanda aka kashe masa dan uwa fa huwa bi khairin nadaraini shi wanda aka kashe masa dan uwa manzon Allah ya ce yana da fiyayye daga cikin nazari guda biyu ma'ana ra'ayi ɗaya daga cikin biyu ya tsaya ya ga wanne ne ya fiye masa in ma an yaktul ko a bashi wanda ya kashe masa dan uwa ya yi sakayya wa in ma an yakdi ko kuma ya nemi a biya shi diya kenan shi wanda aka kashe ma dan uwa shine yake da wannan zabi in ma ya ce a bashi wanda ya kashe masa dan uwa ya yi sakayya ya kashe shi kamar yadda ya kashe masa dan uwa ko kuma ya nemi cewa a biya shi biya kenan anan shi dan uwan mamaci duk abin da ya zaba to alkali dole zai taimaka masa shi wancan dole za a tirsasa shi in ya ce a shi ba zai yi kisasi ba kawai diya yake bukatar a biya ko da shi wanda ya kisan kan ya ce a shi ba zai biya diya ba kawai a zo a yi kisasi to alkali tilasta shi zai yi dole ya biya diya tunda shi wanda aka kashe masa dan uwa ya ce diya yake so kuma ba laifi bai Allah ne ya bashi wannan zabi akan harshen manzansa shine manzan Allah ya ce wa man qutila lahu qatilun duk wanda aka kashe masa dan uwa fa huwa bi khairin nazaraini manzon Allah ya ce yana da fiyayye daga cikin nazari biyu ma'ana ra'ayi biyu ya diba ya ga wanda ya dace masa imma an yaqtul wato ko yayi sakayya a bashi wanda ya kashe masa dan uwa ya rama kisan da aka masa aka musu wa imma an yaqdi ko kuma ya nemi wato bashi diya faqama rajulun min ahli al-yaman wani mutum daga cikin mutanen yaman sai ya tashi ya tsaya yuqalu lahu abu sha ana ce masa abu sha faƙala ya rasulallah sai ce ya manzon Allah uktubu li ya ce ya rasulallah wannan wa'azi da kai a rubuta mun a takarda ya nema a rubuta masa domin ya isar ma jama'a shi a ƙasar yaman faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce uktubu li abi sha ya ce ku rubuta ma abu sha ku rubuta masa wannan kuɗi ba da nayi ثم قام العباس سنا العباس ابن عبد المطلب سي يتاشي يميكي فقال يا رسول الله يتي يا منزل الله إلا الإذخر يتي يا رسول الله بند سوري ma'ana yana neman cewa a tuge musu wata ciyawa wadda ake kiranta tsabri an gane ko a nan ma akwai ta yana da kamshi kuma ana magani da shi shine yace illa al-izkir yace ya rasulullahi banda ciyawa ta tsabri fa inna naj'aluhu fi buyutina wa quburina yace domin mukan sanya wannan ciyawa a wajen rihin ɗakin mu in mun jera itace na dabino kenan ita ce kamar zana da suke sawa kenan sannan sai su sanya laka su dade shine yace fa inna naj'aluhu fi buyutina yace mukan sanya ta wato a cikin gidajenmu ko ɗaki ne suka yi na haƙƙi sukan kawo wannan ciyawa sai su ringa tushewa ya zamanto akan sanya ta kamar yadda kenan ake sanya ciyawa in an yi ɗaki wanda kamar matsayin ita ce gamba kenan sai ce wa na kuma mukan tushe kabura kenan in mun zo mun sanya mamaci cikin kabari kenan mun sanya ita wannan ciyawa ita ce muke zawa mu sata kenan sai mu lullube mamaci sannan mu mai da ƙasa a wata riwaya sai yake cewa wani kai ne na sannan kuma makiranmu suna amfani da ita a wajen kira domin suna makamashi da ita faƙadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce illa da izikir mazan Allah ya ce sai dai tsauri shi an halatta muku kuna iya yanka amma duk wata ciyawa ta cikin ta makka baya halatta a yanke ta amma a nan al'abbas ibn abdul mutalib da ya nemi cewa a tuge musu nau'in wannan ciyawa ta tsibiri manzon Allah ya tuge musu ya ce ku je ban da shi shi kuna iya yanka a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa duk wanda aka kashe masa ɗan uwa kenan anan yana da zabi alkali zai ba shi zabi farko in ma a yi kisasi shine sakayya ko kuma wato a biya shi diya kenan abin da ya ce to wannan shi za a yi in ya ce diya yake so to diya za a bashi kuma dole alkali ya tilasta wanda ya kisan da shi da dangin shi su haɗu diya su kawo in ya ce kisasi za a yi kuma dole kisasi za a yi in ya ce baya karɓar diya to ba maganar diya shine wani lokaci wani da ya kisan kai a saudiya dangin shi wanda ya kisan suka nema a biya diya wancan suka ce su ba sa buƙatar diya aka ringa ƙara kuɗi aka ringa ƙara kuɗi sai da wannan diya sai da ta kai miliyan shidda miliyan shidda na riyal duk miliyan ne ta riyal ko zaman miliyan 160 take tamu sai ka lissafa miliyan 160 so shidda miliyan 160 so shidda kenan akalla kuɗin ya kusa ya kusa 'yan miliyar abin da aka biya diya to don haka shi wanda aka ce mai dan uwa in yace kawai shi kisasi za a yi to duk abin da za ku bada na dukiya ko nawa ne in dai yace baya so kisasi za a yi dole kawai alkali zai taimaka masa wannan bisasi shi za a yi in ya ce kuma diya yake so a farko diya za a biya shi kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna cewa in al'amari ya faru a cikin jama'a to jamalamai su tashi su yi wa'azi su faɗakar da jama'a kamar yadda a nan an yi kisan kai ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin jama'a ya musu wannan huduba wanda matsayin wa'azi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wanda kuma wannan yana nuna cewa wato duk wanda ya ji wani abu wanda yake na karantarwa ta addini in akwai hanyar da zai bi ya isar ma wanda bai halarci wannan wa'azi da aka yi to sai ya bi ta hanyar da zai isar masa kamar yadda anan abu sha Allah ya kara masa yadda ya nemi cewa a rubuta masa wannan wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi manzon Allah ya bada izinin cewa a rubuta masa sannan kuma wannan wato yana nuna cewa yana daga cikin rangwamen da Allah ya ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana daga cikin nauyi wanda Allah ya dora ma waɗanda suka gabace mu na al'umma kamar yadda hadisi ne sahihi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa kanat fi bani Isra'ila qisasun wa lam takun fihim fihim diya banu Isra'il su iya abin da Allah ya shar'anta kawai kisasi ba maganar diya duk wanda ya kisa na ganganci dole kawai zubar da jinin shi za a yi sai ya ce faƙala Allah li hadhihi al-umma ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga wannan al'umma ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وبنجي تعالى anan sai ya wajauta al'amurra biyu in ma kisasi shine sakayya ko kuma biyan diya ubangiji ta'ala ya ce faman ufiya lahu min akihi shay'un duk wanda aka rangwamta masa wani abu na dan uwan shi da ya kashi ma'ana aka ce an yafe jinin ba maganar kisasi diya kadai muke bukata ubangiji ta'ala ya ce fattiba'un bil ma'ruf su waɗanda suke neman diya su bi waɗanda suke neman diya a wajen su da halin kyautatawa kada su matsa su kuntata su ce dole take yanke sai an biya su ita wannan diya a cikin shekara uku ne ake halata kuma za mu iske ita wannan diya su wane ne za su tattara ta dangin wanda ya kisa dangin shi waɗanda ake kiransu al'asaba an gane ku dangin shi kenan na wajen uba waɗanda za su iya gadon shi waɗanda za su iya gadon ka misali kaga akwai yayyinka akwai kanninka sawa'an wanda kuke kowa ɗaya uba ɗaya ko waɗanda kuke uba ɗaya da su waɗannan ana kiransu al'asaba hakanan mahaifinka haka ne yan uwan mahaifinka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko waɗanda suke uba ɗaya domin ɗan uwan mahaifinka in ya kaɗaita zai iya gadon ka gaba ɗaya haka ɗan ɗan uwan mahaifinka yana daga cikin asaba kenan duk wanda daga cikin danginka na wajen uba wanda in ya kaɗaita zai iya gadon ka to waɗannan su ne za a ɗora ma diya kowa bakin gwargwadon samun shi kuma wannan diya a cikin shekara uku ne za su haɗa ta su kawo ta shine Allah ya ce fattiba umil ma'ruf su kuma wanda ake neman diya a wajen su a dawun ilaihi bi isa su yi kokari su biya wannan diya da halin kyautatawa kar su yi taurin bashi to don haka wannan yana daga cikin rangwamen da Allah ya ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suka ba da izini game da rubuta duk wani abu wanda yake na ilimi banda alkur'ani duk wani fanni na ilimi akan iya rubuta shi wanda a farkon musulunci lalle an samu dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kada a rubuta komai wanda manzon Allah yayi hani yake cewa la taktubu anni shay'an illa alquran wa man kataba shay'an ghayra alquran falyamha manzon Allah yace kada ku rubuta komai abinda nake faɗa yace sai dai alqur'ani duk wanda ya san ya rubuta wani abu ba alkur'ani ba manzon Allah ya ce ma zai shafi hadisin yana cikin sahihu muslim an gane ko wannan hadisi da sauransu suna ɗaya daga cikin hadisan da suka nuna a farkon musulunci manzon Allah ya yi hanin a rubuta duk wani abu in ba alkur'ani ba to sai aka samu wasu dalilai suka tabbatar da manzon Allah ya ba da izinin a rubuta ɗaya daga cikinsu wannan hadisi manzon Allah ya ce uktubu li abisha ku rubuta ma abusha abubuwan da na faɗa sannan haka akwai hadisi sahihi wanda abu huraira Allah ya kara masa yadda yake kai kukan cewa abin da ya sa abdullahi ibn amr a wannan lokaci kenan ya fi shi hadisi shine abdullahi ibn amr yana rubutawa amma shi baya rubutawa shine yace kana abdullahi ibn amr yaktubu wa wala aktub shi ya iya rubutu in ya ji hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutawa yake ni kuma bana iya rubutawa to don haka malamai sai suka hada waɗannan hadisai farko maganar wasu malamai suka ce su hadisan da suka yi hani wannan hadisai ne an shafe hukuncin su me yasa saboda a farkon musulunci da manzon Allah ya yi hanin cewa a rubuta maganganunsa in ba alkur'ani ba saboda kadda a je maganganunsa da alkur'ani su cuɗanya a kasa bambanta abin da yake na alkur'ani da abin da yake ba na alkur'ani ba amma da ya zamanto al'amarin ya shahara sahabbai sun bambanta tsakanin ɗan dima da ɗan kabewa sun san menene alkur'ani menene hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan manzon Allah sai ya bada izinin ana iya rubuta abubuwan da suke fita daga bakinsa shine ma Qurayshawa suka ce ma wato Abdullahi ibn Amr suka ce manzon Allah dan adam ne yana kasancewa a cikin yarda wani lokaci wani lokaci ya kasance a cikin fushi duk abin da ya faɗa sai ka ringa rubutawa wasu maganganun a cikin fushi fa yake yi manzon Allah jabi wannan Abdullahi ibn Amr ya faɗa masa manzon Allah sai rantsuwa da Allah ya ce duk abin da ka ji na faɗa ka rubuta manzon Allah ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya halicce ni ba abin da yake fita daga baki na sai gaskiya a kowane hali da halin yana cikin yarda da halin yana cikin fushi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gaskiya ce sako ne Allah ya dora masa ya isar ma al'umma kaga wannan ya ba Abdullahi ibn Amr izinin cewa ya ringa rubuta maganganun da suke fita daga bakinsa magana ta biyu malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko yayi hanin a rubuta abubuwan da yake faɗa ba dan komai ba suka ce wannan don kada mutane su dogara akan rubutu su kuma ana buƙatar hadda saboda ɗabi'a ta larabawa shine haddace abu su ba su san ba su rubuta abu daga baya ne ma suka koyi rubutu domin su ba su yi rubutu da karatu ba su kawai duk abin da za a faɗa yanda ka san ka danna rediyo kawai gaba ɗaya za su haddace to don kada su dogara akan rubutu shi ya sa manzon Allah a farkon musulunci sai ya hana cewa su rubuta a kowa ya dogara kenan akan haddashi illa kasancewar a nan malamai suka ce dai abin da ya furin jaye manzon Allah ya ba da izini me yasa saboda a kayyade ilimi saboda shi ilimi yakan tabbata ne ta hanyar rubutawa domin abin da ka haddace wata rana in ka nema zaka ga babu shi ka haddace abin wata rana sai a waye gari ka manta amma in ka rage ka rubuta to abu ne wanda yake yana tabbatacce yana nan yana tabbatacce shine wani malami yake cewa al-ilmu saydun wal kitabatu kay kayduhu kayyid suyudaka bil hibali al wathiqa fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tafukkaha bayna al khalaiq falika yace al-ilmu saydun yace shi ilimi wato farauta ce yace fal kitabatu kayduhu rubutawa shine da baibayinsa abinda ka ji na ilimi ka rubuta ya ce wannan shine da baibayi kenan kamar matsayin barewa ce tana kiwo ka je ka cafke ta kenan in kana son ta tabbata shine ka sanya da baibayi ka daure ta ka sanya igiya ka daure ta sai ya ce kayyid su yi daga duk abin da ka farauto na ilimi ya ce ka kayyade shi ka da baibaye shi ya ce bil hibadil wasiqa da igiya wadda take amintacciya wadda baka tsammanin ta kaze kenan duk abin da ka ji na ilimi ka yi kokari ka rubuta shi sai ce faminal hamakati an tasi daga zalatan ya ce yana daga wauta ka farautu barewa wata fukka ha bainar hada yake falika kuma ka sake ta tana yawo cikin jama'a kenan wanda ya ga shi ma shi zai farauce ta to don haka anan kenan don a ƙayyade ilimi a tabbatar da shi a isan ma waɗanda suke baya mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da izinin cewa a rubuta duk abin da ya ji kenan bayan da a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani yan uwa ƙarin bayanin mu takaitacce akan mas'ala wadda ta gabata na cewa babban abin da ke kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin jama'a wato shine bin dokokin ubangiji a ringa ɗabbaka kenan abin da Allah ya shir'anta duk lokacin da wanda ya yi kisan kai in ya tabbata kashe shi za a yi to kisa zai kankanta a cikin jama'a wanda shine a baya wanda dan uwa da yiwu bincike a ƙasar da ake ganin tafi kowace ƙasa wayewa da ci gaba a yau ita ce amerika akan samu adadin da suka yi laifi laifin da ya cancanta a kashe su a duk shekara akan samu miliyan ɗaya da dubu ɗari da sittin da biyar da ɗari uku da tamanin da uku adadin kenan waɗanda suka yi laifin da ya cancanta a zubar da jininsu to wanda shine dan uwa kuma sai ya bi wannan jumulla ya yi lissafi ɗaya bayan ɗaya kenan shine a duk wata akan samu kenan dubu tara da ɗari bakwai dubu gomiya tara da bakwai da ɗari ɗaya da goma sha biyar waɗanda suka yi laifin kisa wanda suka cancanci kenan kisa a duk wata guda kenan akan samu mutum dubu gomiya tara da bakwai da ɗari ɗaya da goma sha biyar a sati kenan akan samu dubu uku da ɗari biyu da talatin da bakwai a duk wuni akan samu mutum ɗari da saba'in da biyar a duk awa ɗaya akan samu mutum ɗari da talatin da biyar a duk awa ɗaya mutum ɗari da talatin da biyar kenan a cikin duk kusan wato minti akan samu mutum biyu waɗanda mutum kusan biyu da rabi waɗanda suka yi wanda suka cancanci kisa wanda suka zo da laifi na kisa wanda shi a kuma domin dis a saudiya kenan mutum a duk shekara akan samu mutum tamanin amma a 2014 an samu adadin ya hau a duk shekara akan samu mutum 87 waɗanda suka cancanci laifi na kisa wanda mun yi bayani a baya kusan nau'i goma sha uku laifi wanda yake na kisa wanda yake sanya a kashe mutum a darasi da ya gabata akwai daga ciki da ɗan dabo da sauransu sai da muka zana kusan goma sha uku to waɗannan laifi goma sha uku waɗanda suke cancanta zubar da jinin mutum kenan a shekara a 2014 an samu adadin ya hau kenan mutum 87 ake samu a shekara waɗanda suka cancanci kisa a ƙasar saudiya to shine wani shi ɗan uwan sai nazarin cewa wani yakan iya cewa to ai yawan jama'ar da suke zaune a amurka sun sha bamban da yawan waɗanda suke zaune a saudiya lalle haka ne a ƙasar amurka adadin jama'ar da suke ƙasar a yau kenan mutum dubu ɗari uku ne mana miliyan ɗari uku ne ita ku saudiya kenan mutum miliyan ashirin da bakwai miliyan ashirin da bakwai ita kuma amurka mutum miliyan ɗari uku to don haka shine a nan sai ya bi lissafi ɗaya bayan ɗaya kenan a kan yanzu misali in ka ɗauki kenan ita amurka kenan a cikin dukkan mutum ɗari a cikin dukkan mutum ɗari akan samu kenan shine yace an akan samu kenan 0.36 kusan kenan a cikin dukkan mutum dubu akan samu kenan kusan mutum 30 da a lissafin ne dai a ƙarshe a cikin dukkan mutum dubu ɗari a amurka kenan mutum 36 'yan ta'adda ne a duk dubu ɗari kenan akwai 36 kenan 'yan ta'adda ne kenan su kuma idan ka ɗauka kenan a lissafi na saudiya a adadin jama'ar da suke zaune a cikin duk dubu ɗari babu ɗan ta'adda daidai da mutum ɗaya a cikin dubu ɗari ba ka samun ɗan ta'adda ɗaya amma su kuma amurka a cikin dubu ɗari akwai 'yan ta'adda mutum talatin da shida a duk dubu ɗari kenan akwai 'yan ta'adda mutum talatin da shida to don haka bin dokokin ubangiji subhanahu wata'ala shine zai amintar da jama'a a amintar da jinanansu a amintar da dukiyarsu duk wanda ya san in yayi kisa na ganganci shi ma kashe shi za a yi to dole zai kiyaye kansa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wanda kun fil kisasi haya ubangiji ta'ala ya ce kuna da rayuwa ta musamman game da sakayya ma'ana duk wanda ya san in yayi kisa na ganganci kashe shi za a yi kenan anan in yana son rayuwar shi ta dure har ya kai ajalin da Allah ya yanka masa kenan a nan sai ya kame hannun shi game da zubar da jinin jama'a to don haka da Allah ya shir'anta cewa wanda ya kisa a zo a gaban jama'a shi ma a kashe shi irin kisan da ya to wannan shi ne zai amintar da jama'a kaga a hadisin da muka karanta a yau ga yaba yahude ne wanda daman su suka fi kowa ta'addanci saboda wari-wari ne fa na azurfa da ya gani a hannun wannan yarinya ya hada ya dora kan akan dutse ya kwankwasa kan nata yarinya ta faɗa cewa shi ne mazan Allah ya kira ya sa aka zo da shi ya tabbatar da cewa shi ne mazan Allah ya sa aka kashe shi irin yadda kaga wannan wa'azi ne ga jama'a na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك